من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم على رما يزو باكين بودا الحمد لله
على رما يزو باكين بودا الحمد لله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha shida ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina yau shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai lissafin nasara yan mishan yau muna biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da shida da ashirin da shida har yanzu bayan Allah suna ci gaba da aiko da gudunmuwar marayu Allah ka saka musu da alkhairi ku ci gaba da taimakon marayu Allah ba zai gushe ba yana taimakon ku ya gara Muhammad alkali ya gara Muhammad Alƙali.
Muhammad alkali ga jan ce ya gana to karatu ya koma Kano ne jama'ar Alarama Kwarai kuwa. Ko ya kura.
ko ya kura ko ba kura to ya gana muhammad alkali ta aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari biyar allah ka ya gana albarka ka wa dukiyar ta albarka ka wa zuriya ta albarka ka wa iyayen ta albarka in tana da miji allah ka masa albarka in ba ta da shi allah ka ba ta mai albarka in tana da yaya allah ka masu albarka in ba ta da su allah ka ba su masu albarka ya allah ka azurta mu da ita da makwabtaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta dausa na tashin alkiyama sani garba sani garba ya yi kowa marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari allah ka saka wa sani garba da alkhairi allah ka wa dukiyarsa albarka ka wa rayuwarsa albarka allah ka ƙara buɗa masa ƙofofin arzikinka bilkisu bello da wakili adamu da muhammad jisina sun aiko marayu gudunmar kudi naira dubu hamsin hamsin jumla naira dubu ɗari da hamsin Allah ka saka musu alkhairi Allah ka wadda su albarka ya Allah ka kula da yayansu lokacin da yayansu za su zama marayu wasu bayan Allah su tara sun aiko marayu gudunmar kudi naira dubu ishirin ishirin jumla dubu ɗari da tamanin Allah mutane na guda tara gaba da su kasan su Allah ka kwashe su ka zuba aljanna firdausi ka azuta su da makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tashi alkiyama sai abubakar sa'idu mai zinari tawa daga jamhuriyar nijar abubakar sa'idu mai zinari tawa ya yi kuma da gudunmawar kudi naira dubu ashirin da hudu da naira ɗari biyu allah ka saka masa alkhairi allah ka duke sa albarka ce wa rayuwarsa albarka adamu dan fulani ya yi kuma da gudunmawar kudi naira dubu goma allah ka saka masa alkhairi allah ka duke sa albarka wasu bayan allah sun goma sha hudu sun aiko mana gudunmawar kudi naira dubu goma goma jumla naira dubu ɗari da arba'in ya Allah waɗannan bayi na ka su Allah ka raba su da talauci ka haɗa su da arzikin ka Allah ka kai su a jannar fitar su ran tashin alƙiyama masu naira ɗari zuwa naira dubu biyar sun tara naira dubu ɗari biyu da arba'in da bakwai da naira ɗari biyar Allah ka saka musu da alkhairi Allah ne ka san suka kwashe suka zuba a jannar fitar su mutanen masallaci kamar yadda aka saba sun haiko bara gudunmar kuɗi naira dubu ashirin da biyu da naira ɗari biyar ya Allah duk wanda ya bada wannan sadaka a masallaci Allah ka san shi Allah ka tsare shi daga talauci hada shi dukkan kogobin alkhairi jumla abin da aka tara wa marayu a wannan rana naira miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da saba'in da hudu naira ɗari biyu a takbir Allah sa ka bayan Allah da alkhairi yadda bayan Allah suke cire dukiyarsu suna taimakon addini Allah ka kalli wannan tallafi da kake ka tausaya mana babu da kowa sai kai ya Allah ya Allah kowa ya kasa kai ne kai ba za ka kasa ba account number shine 0004553753 300453753 banki jai account name Jibis Opens and Left Privilege Foundation Abuja Allah ya saka kowa da kowa da alkhairi na'am ana rama ina muka kwana ina za mu tashi
يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين Allah ya ce ya yi alladhi na amanu ya kuwa da suka yi imani ya kuwa da suka yi إيمان imani qatilul ladina yalunakum min al-kuffari Allah ya ce kafira da muke kewaye da Madina waɗanda suka ci kusa da ku نعم
to ku yaje su ji Allah madaukaki wa gaba umarni masu imani shi ya kiwa kafirai wasu kafirai waɗanda suka fi kusa sai a duba garuruwan da ke kusa da madina a kiliyar ɗin ta ya zama duk area musulunci ne ba inda wani kafiri zai makare daga nan wuri ya kulla wa musulunci shan sai a ƙara matsawa gaba sai a kiryarin saboda ana so herkwatar musulunci ta zama tana da tsaro ba za ta zama tana da tsaro ba kuma sai ya zama kewaye da ita ko da musulmai ne ba kafirai da za a haɗa kai da su a kawo mata hari ina da abin da sa shi wa hodiyo ya gina herkwata a sakkwato domin tsakiyar daular daga ko'ina kamin kafiri iso herkwata yake da jajawo wasu malamai sun ce shi sa ma ka sa mata suna sokoto saboda akwai natsuwa a gari daga sukut ha sukut wato shiru peace and tranquility shi ne mai sukut da bature ya zo mai cewa sukutu ba sai ce sokoto da bawu ne ya zo shi kuma sai ƙara gyara abin ya ce sakwato wanda zai ce bahaushe zuwa yi wannan daular da wannan kasar bahaushe ya fi karfin a ce zuwa yi tun shekaru aru aru akwai hausawa a wuri muna maganar sabon garin da aka kafa sokoto inda ya zama santa na wannan daula to ana so duk inda daular musulunci take herkwata ya zama ke dole garuruwa irin su warage suwaye garuruwa da nari baɗi ce za a ga duwar wutsi a wannan area inda idan za ka kawo kari kiyar kwata tun daga can za su masu kai hama da gyaran kafirai to ba sai ka same su a kwata ba shi yasa Allah ce kafirin lazina ya nuna ko min al-kufari Allah ya ce wala jidifin ku girza su samu tsanani daga wajen ku kar ku daga musu gafa ba su ranawa sai an kiliyar dukkan gefe-gefen madina ya zama musulmai ne a wuri saboda herkwata ta zauna lafiya saboda ba kwana ɗaya ko biyu ko uku sai wani ya shiga buntu ya zo ya ratsa ya fake ya zai kashe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai bukatar tsaro ko babu akwai bukatar tsaro Allah ya ce wa alamu ku sani ana la halali Allah ma al muttaqin ya tare da masu takawa Allahumma ja'alna minal muttaqin sai Allah ya ce ga gaba da rama وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون
وما الذين في قلوبهم مرض وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون Allah ya ce wa idza ma unzila suratu idan aka saukar da sura ita wannan ma din da aka ce idza ma unzila in aka fasara ba sai an fasara da ita ba fasara za ta cika wa idza ma unzila ay wa idza unzila suratu idan aka saukar da sura fa minhum daga cikin sai ka jira cewa ayyukum zalidu hadhihi imana ta hanyar izini munafikai sai su rika cewa ya cikin koyi wannan sura ta kara masa imani saboda shi munafiki tun sanda zai zo wajen wa'azi ya zo da niyyar ba wanda ya sai canja shi ba wanda ya sai me ya canja shi karo ta ji mai hadisi yana mai zina kowa ya tuba mai hadisi mai zina ko ya tuba sai na tsawo ta kwanan shekara take kayi ta gama kayi ta gama mai take nufi da ya gama ita fa magana ta karbi wani wazin babu shi ta riga ta zasa da ubangi shi ma mai wazin nan gudun ya kwamsa ina ka taɓa ce maka mai zina ko ya tuba sai ya yi mitso na shekara ɗaya a cikin wuta ai mai zina ya tuba abin da ake so an samu shi Allah yi ne sai Allah ya yi masa game da makaranta ba to munafiki zai zo jin wa'azi da ma yazo da zai duk abin da za faɗa ba zai gyara ba duk abin da zai faɗa da nan kan bakai shi idan ka san dan kare kato idan san kare kato da gaskiya yake ne ma da ya musu da kai musu da ba yadda jahilcin sai ya tabbata shi kansa ya gara dan kare kato yanzu ka bayar hudu bai san me yake ba wani malami ko abin da zai baku mamaki ba na izala ba dan dalila ya ce malam muna maka godiya ka buɗe mana ido duk shekunan mu sun yadda da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam amma sai ga wani ya zo ya fashe wai da muna rigima da ku yana nema ya raba mu da hadisan annabi ido ya buɗe ko bai buɗe ba ya buɗe alhamdulillah
ya ce ai ka gani yanzu da ya yi jama'a musu gane wai shi zai rera musu wayo wai sai ce ai ga an rama an ba shi wata ya su jini shukuri a gaba na bace masa kafiri ba amma shi wani ayyuka ya taɓa zuwa ibadan wani muridi saboda murna ya masa su jini shukuri a wancan lokacin da ce shi wancan kafiri ne na haƙiƙa ya ce wai shi ya nuna mana hankali bai ya ɗauki wannan tatsuniyar ya ɗauki hankalin ya ɗauki hankalin mu ko mu ba shi haɗin kai da mu ta karkaro suka ce yi ya yage da shegun namu me yasa shegun ya yage da buhari da musulun da turmuzi shi kuma ce buhari karta ne shegun musulun karta ne shegun bukari karta ne mu waɗanda imamu malik ta duk ƙarya ne me yasa bai bi karantarwar shehu namu ba inda gaske yake tare da boye duk abin da shehu mai imani da shi ya zo ya ce karka ne ta ne bai ya riga mun hankali kuma shi da sarki ya ce kwato hakki ina Allah ya isa a madadin kaina da madadin iyalai da mabiyan shehu ya ce wanda bai da sayyid bukari wanda zai da tijani ya ce wanda bai da sayyid bukari ba imamu bukari ba ce karya da duk hadisan nan da hadisan annabi rahama ne shi ne zai zai karbi karamomin shi kuma mai da su wanda bai da sahihu muslim ne shi ne zai da iyali kawai ya rage gusha shi ka karkaru ce malam dan Allah karka tanka masa wuta da karke kana nuna duniya jahili ne wakilin arna ci gaba da wannan aiki kare dauki hankalinka Allahu akbar
ta gane ko bata gane ba a kare ruwa ya kare wa ɗan kada
wai duk abin da aka duk hujjojin san da aka kawo aka rusa aka kawo da ridai qur'ani ya tabbatar da ƙarya yake ya ga da cewa komai akai sai su jana shukuri da Allah rabba yi wai ya riga mata karo da zai zai ga bakin hankalin jama'a sai mun koma koma can muna magana mu hujjojin sujudu hujjojin shukuri wawa Allah ya gafarta mana amin ya rabu
faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana sai Allah ya fa amma ladina amanu amma wanda suka yi imani fa zadatu imana ayat tana kara musu imani wa hum yastabshiruna kuma duk umarnin da Allah ya kasar za a yi cikin farin ciki da murna da wannan umarnin wannan ya nuna aqida ahlus sunna wal jamaa al-imanu yazidu wa yanqusu yazidu bi ziyarati al-a'mal wa yanqusu bi naqsiha wannan shi ne aqida ahlus sunna an kada ko risala ta guda zalin dan kala ka to kan risala da ita da jarida a wajen sa ba su da ba su da yawa ba da mamaci da magazin a wajen shi ko kuma musulmi ne wai musulmi ne
la'ainun lahin amma kai da ka kalli da ya ka ga mutanen danwa ya kama danwa da Allah ka sake shi danwa da zai ba mace zai gudu wajen yanwa sai wani ya ta ba ce ba mai za ta ba mana ba wannan kayan mutu imanin yana ƙaruwa yana raguwa daga sanda kaga ayyukan kan alkhairi suna karuwa tunawarka da ubangiji na karuwa karatun qur'ani kana karuwa tasbihin kana karuwa hailala na karuwa azkarinka suna karuwa tarka tana karuwa sada zumuncinka yana karuwa kiyamun lailin kana karuwa azuminka na nafila na karuwa ciyar da talakawa na karuwa alama ne na imanin sa yana ne Yana karuwa.
yana karuwa amma yayin da kaga da a shekara za ka sauke qur'ani sau biyu yanzu sai a shekara biyar baka sauke qur'ani ba da duk wata sai ka sauke qur'ani yanzu da ba ka da karanta qur'ani ma ka manta kai ne ka manta imani ya yi gaba ko ya yi baya imani ya yi baya da duk abin da ka samu duk sanin shirin abu ka san mawani amma yanzu duk abin da ka samu rami kuna da jike sai ya yi ki kam kam kam imani ya koma baya shi yasa Allah mu dauki sarki Allah rama sai da fati na'am yace huwa allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما Allah ce huwa allazi anzala sakinata shine wanda ya saukar da nasuwa fi qulubil mu'minina a cikin zukatan masu imani saboda me Allah ce biyan zadu imanan ma imani ne domin su ƙara imani akan imanin su ashe imani yana ƙaruwa Allah ya ce wallazi ba ta dawo والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم Allah ce duk wanda suka nemi shirya suka tushe da shirya take da ita shirya ba zama za ta yi dan za ta daga ba ta yi sai ka je ka nemo ta ce za ka ce wallazi na hasadahu Allah ce zadahu hudan ai sai da suka shirya sa su gane ya kamata su nemo shirya to kuma Allah sai ya ƙara musu shirya inji Allah madaukake sannan ta kawadan take da wahala Allah zai ba su kenan imani yana ne ƙaruwa ta daina rabuwa Allah muna roƙonsa ka babu damar yalwata imanin mu a kowane lokaci Allah kan ka bari imanin mai rinka rabuwa shi da fa'amal lazi da amalu fa zarihum imanan wa hum yastabshiru idan kai mutum yana aikin alheri amma yana cikin murna shi ke sadaka yana taimakon jama'a amma waɗanda yake bawa in ka kalli fuskarsa fara da ke fuskarsa da murnar da yake yi ta ji wacce suke yi alama ne na imanin sai yana da ƙarfi amma yana ganin kamar tare aka mai to ya iya yana ba da sadaka yana complain in Allah ya ka cikin talakawa ne ta shiga uku to wannan ba sa ya ba ya tambata da ladatu a wannan Allah ka gafarta ba sai Allah ya ce wa amma lazina fi qulubihim marad وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون
Allah ya ce wa amman lazina fi qulubihim maradun amma waɗanda a zuciyarsu akwai ciwo a zuciyarsu akwai me ciwo zuciya ciwo kala uku yake kama ta biyu likita bai yi bada magani amma dai ciwon likita yana iya bada magani wani ciwo ne likita ke iya bada magani wanda yake da alaka da aikin zuciya na yau da kullum na hada hada harba jini da buga shi da watsa shi da daukar oxygen na numfashi da kai shi sako da lungu na cikin jiki da tattaro ah, carbon dioxide a fitar shi jiki ya zauna lafiya duk abin da ke da alaka da wannan idan an samu matsala sai a tafi wajen wa likita sai a je likita amma ciwo da yake kama zuciya ya zama da likita bai iya warkar da shi shine ciwo na addini ciwo na me addini na addini kamar ciwon munafurci Allah ke fi qulubihim maradun في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون Allah ya ce fi qulubihim maradun a cikin zukatansu akwai wani ciwo ciwo munafurci kenan نعم suna jira annabi ya durkushe sahabbai su durkushe musulunci ya fadi sai aka je yaki aka samu gagarumin nasara ciwon su na rabuwa ne ko karuwa ne karuwa ne shi ne manza da bin Allah maraba ciwon sai ya karu ba nan bala'i yake ba kusa sun mutu suna da azaba mai raɗayi ji Allah madaukin sarki saboda abin da sun ce suna aikata azar karatu نعم idan ciwon girman kai ya kama ka, wanda likita zai baka mamaki magani a ce likita eh na fahimci cewa fa ciwon girman kai ya kama ne irin ciwon da ya kama da marudu ke kun san da maru ciwon girman kai da ya kama shi shi yasa ya tsaya sai ya nuna wa sai ya gamsar da annabi ibrahim shi ma allah ne da ji annabi ibrahim yana wa'azi a bautawa allah shekarai na maru shi duk kowa kangarewa
ألم تر أن الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ya kai فضحك الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين idan da dai da murudu ya gaba ne wa annabi ibrahim tuke ya masa jan kunne na ƙarshe shi ne tara jama'a da masu imani da annabi ibrahim ja ka da su ya ce kai ibrahim kana cewa ba ne allah ba kana hana abota mu abota wa allah da wani dalili ka dogara in ba haka ba da kada duk mabiyansa a wurin da za mu koyi yamsan kajin biki a lokacin da marudu zai sa yanka mutum ɗari uku da safe ya ci abincin ranar sa yanka ɗari biyu da yamma ya ci abincin dare wace gari kamar yadda zanta da shi a yanka ɗari da hamsin ba wanda ya sai magana babu saboda tsabar kawa da mulki ga ƙarfin soja ya za a yi da shi annabi ibrahim ya fito gaba ya ce rabbi alladhi yuhyi wa yumiit ubangiji da nake bautawa shine wanda yake rayarwa yake kashewa na marubi tun tsere da dariya daga kan kujera sai ne kusa ya faɗo ya ce tun haka ne ni da allah ɗaka maka gane ba ai ana uhuyi in da a kashe a rayar ne wani kashewa ya rayar nan da yake a jiya zo masa da mutum biyu daga gidan kurkuku ɗaya wanda ya yi laifin da ya kamata a kashe shi ɗaya kuma da an tabbatar ba mai laifi bane tsantsai da ya kashe gidan kurkuku a zo masa da su da aka zo da su ce da murka da nake kashewa na raya ka zo wannan babu laifin da ya zo da aka bai cancanta a kashe shi ba raye ne ya ce an tara ku kwatar da shi ko sa ku kafa yanka shi wannan ba ala da bijiyo bai gani ba ka kwatar aka yanka yanzu shi kuma wanda ke yi da laifi ko da ta kashe shi ana jira ranar execution ranar da ba da wani ya dace mai kai saboda haka da shi da matacce wasu ɗaya wasu ɗaya to na fasa kashe shi na rada shi kusa kai shi tafiya sa to a lokacin da sai annabi ibrahim ya gane wannan gabo ne mene ne gabo sai kamar dan kala kato wanda ba Allah sai kamar dan kala kato dan kala kato gabo a sai ce to na ji to ga tambaya ce fa inna laha ya fi bi shamsi min al mashriq ubangiji na Allah shi ne wanda yake kullo da rana ta gaba daga mafitarsa to ne za ka mana kai Allah idan Allah ya fito da tashi da gaba sai kuma fati bi hannun al magharibi sai ka fito ta daga yamma su zo su haɗu a sama su kiriya ga ranar Allah na ga ranar lamarudu to sai mu tabbatar da kai Allah ne na bari zai fito da rana fa buhitan ladhi kafa sai ya rufe abin da yanzu da annabi ibrahim da jama'a ta ba aika su ba kenan na bari shi ya sa a ɗauki annabi ibrahim a jefa cikin wuta da a ƙone shi Allah ya ce wutar ya na rukuni bardan
قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم yake ya ce wuta ta zama sanyi sanyi na aminci ga bawan annabi ibrahim kai girman kan na barudu sai da ce zai hausa ma zai yaki da allah saboda girman kai mata kafir shafa ka ga mu wani gidan zai yi warkar da shi babu girman kai ke ya sa da allah ta shi halakar da na barudu da sauro ya halakar da shi da na masu shi ba kowa ba ne sauran ba gudu ba lafiyar sauro ba domin sauran za su je su halakar da sojojin da marudu ne wannan gurgu ne bai iya sauri shi yasa ya makale makale a cikin fada bai samu isa wurin da ya gabata ya je ba Allah marudu ya dawo ya lallabo inda shiga hancin da marudu da marudu ya tare to amma da da shi na bacci bacci na kwashe shi sauro ya sadar sadar shi ya cikin hanci daga nan sai tare zuwa kwakwalwa sai dan guje da gwagwalwar ka dan sai da mururu ya farka a yanzu kansa kamar zai fashi sai ya gane guzura sai gane maruru ana faduwa kasa ana ihu ana kururuwa ya za a yi sauro ya fito ya shiga gwagwalwa ba ya da za a yi can wani boka ce ai in sauro shi ya kai mai fita sai ana dukan mutum da takalmi sai an bugi kan da takalmi ka san ba da girma kai hari yake to a taimake idan aka yi layi da safe ko gidan labarudu talakawa ya su dogon layi dan hukun ya karfi mutum daya kowa ya da takalmi ke hannu dan ka zo ka samu kabbas ya ce ka buga ka buga in ka gaji ka wuce na biyu da biyu baya sai kuma jiya ta samu sauki sauki sai a dakata ta sauran sai kara kutsura sai abu ya sake tashi sabo sai a ci gaba da layi ba san ki girman kai ba kenan to ga talaka na so kun kafa sai a ci da takar haka aka rike dukan kan sannan sai da kan kokokan ya fashe aka ga sauran ya fito ta inda kokokan ya fashe ga kwanya tana zuba da kwakwalwa sauro ya tashi sama lamaru bai fara kasa ya mutu to ka gaya mun mai girman kai wanda likita zai yara shi idan ciwo ya kama ka na hasala ba ka san kai kowa da ke gaba wanda wanke riga sa masallaci ne kamar zai cije ka ba ka ba ka dinka ba wata gidan tsoho ce ka wanke ka dan sa mata ta tashi da zargi na hakan nan ta sha gura ta samu guga take sheki wani kamar zai cije ta da bai kagan su na kagan su na yan ci da addini ai gobe ki ciki zai kashe to idan ciwo ya kama ka na hasada wa zai iya gyara maka wani kun san bala'in da hasada shi da Allah yake rigima yana ganin da Allah ya raba bai yi daidai ba sai baka cancanci ya baka bai dauka ya baka shi ya fi cancanta ko wani wanda yake gafi cancanta amma kai Allah ya kuskure da ya sai ka cancanta da wa yake gayya da Allah da Allah shi yasa da hasada an ka taimake shi ma bai ne kashe wutar hasada matsayin ka ka taimake shi sai koma masu yi in dai kauna babu bai ƙeyar babu hasada ko ijfa bil lati hiya ahsan
ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم Allah yake ka tunkuɗa mummuna da kyakkyawa ko mutum ya jefe ka da dutse kai kuma ka jefe shi da wasu biya shi ne ka tunkuɗa mummuna shi ne dutse ya jefe ka kai kuma jefa masa dala yaya rigima ta kare ko ta kare ba rigima ta kare rigima ta kare to wannan idan gabar da yake da kai ba haka da shi wanda yake maka hasara idan ka taimake shi ma ka kara wa ruwa ta gode wutar ka kara wa titin shi so yake ga ka lalace a raba ba ka iya ci da kanka rigar kwarai ba ka da ita ka lalace ka zama banza a cikin al'umma sai wani harka ce ka je harka koshi ka yi sutura komai ya tafi da har wani abu ya saura shi ma ka san bashi an ƙara tsofarin bala'i kuma ƙara tsofarin bala'i an ƙara tsofarin bala'i sai kuwa
ba mai iya gyara wannan sai babban likita shi ne alƙur'ani mai girma shi ke warkar da wannan ciwon shi ta kuma da ce wani zanzirin bin alƙur'ani ma huwa shi وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا Allah ce muna saukarwa daga wannan alƙur'ani abin da yake waraka da rahama gawa ga masu imani amma duk da kasancewarsa waraka kasancewarsa rahama kan ɗauka zai taimaki azzali Allah ce wala yazidu zalimina إلا خسارا illa kafara azzalimi munafiki qur'ani sai dai ya ƙara tabar da shi ba shirye da shi yake ba ba wata da shi yake ba. shi yasa qur'ani kamar ruwan sama ne kamar ruwan sama sama ya ruwan sama yake idan ruwan sama ya zubo daga sama idan ya sauka kan bangon sai bangon ya ƙara ne zaki dama mai yake da shi zaje kai shi yanzu an samu da ta ruwa sai kara zaki in ya zo kan lemun zaki sai lemun zaki ya kara mai zaki in ya zo kan tijirai sai kara zaki in ya zo kan dabino sai kara zaki in ya zo kan gwaba sai ta kara zaki in ya zo kan apple sai kara zaki me yasa saboda da ba ta ɗabi'ar waɗannan abubuwan zaki ne me yasa ne su da wannan ɗabi'a ta zaki sai kara musu zakin نعم to amma yanzu ba da kun tsari sai da mutane ya koma da kusanci me zai kara tsari zai kara in yi zan kai ta ciya da daki me za ta kara na ci za ta kara نعم shi yasa qur'ani in ya sauka kan zuciya sai ya samu zuciya da ikhlasi da yi don Allah ba girman kai ba munafunci sai ya ƙara gyara zuciya ta ƙara imani ta ƙara dogaro ga Allah ta ƙara kusanci da ubangiji amma ya zauta zuciya ta mu matsaya ce ya bid'a ta shiga munafurci ya shiga ƙala ƙato ta shiga duk wata da ta shiga idan ƙur'ani shiga cikin zuciyar tsarin zai ƙara sai sa karka yi mamaki kaga ƙur'ani ya shiga zuciyar mutum ya shiga kirji mutum wataƙila har ya haddace wataƙila an har biyu yana bayarwa amma idan mun haɗu shi ne ɗan ƙala ƙato wannan ba zai iya sa ya karɓi ya karɓi alƙur'ani karɓa ta gaskiya ko ya karɓi sunna ta annabi da ya zo da ƙur'ani sai ƙur'ani ma kamar ƙara kaddar da shi kana ce masa ƙur'ani nan ga wanda aka fi so ƙur'ani ya fassara mana shi yana a'a ban da buƙatar shi ni na isa fassara wa kaina ba sai annabi ya sa ba shi ba ban buƙatar kowane ƙarin bayani na annabi akan ƙur'ani ni na cika na baki na kai ko ne nake nema na san da zan samu jiya qur'ani ba sai annabi ya gwada muku da da qur'ani wannan zan yi gara miki ko tsami sami da tsaki dan gara ka to ai ta tsami lafiya to shi yasa Allah ya ce wa man ladina fi qulubihim maradun waɗanda zuciyarsu akwai cuta ta munafurci maimakon ayar da aka saukar ta ƙara musu imani fa za ta ɗagu murjisar sai ta ƙara musu ƙazanta ila rufe sai bisa ƙazanta da suke da munafurcin su da ƙara ƙatancin su da ƙur'anin ya sauka sai zama su abin da ya ƙara musu kenan maimakon ya ƙara musu su gane girman annabi muhammad su sallallahu gane shi ne malamin da allah ya turo allah ya ce wa matu kuma haka za su mutu har suka mutu wa mutu kafiru suna kafirin ji Allah mutum sosai a kafirin suka mutum ji Allah ku kalli da an ce fi qulubihim maradun amma da aka farje da Qur'ani bai amfani su ba sai Allah ya musu promotion ya sa musu kaulata sai za ku gani ma muka dai wannan promotion wani lokaci ana rama sai Allah ya ce ga gaba أولا يرون في كل أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون Allah ce a wala yarawna shi ba ta gani ne su wa'annan munafikai annahum yuftanuna lalle su ana jarraba su fi kulli amin a ko shekara marratan sau daya au marratain ko sau biyu duk shekara sai kaga sun kulla munafurci ko addini musulunci ko ba baya sai Allah ya daga musulunci a je a wani gagarumin yaki ko a je a farmaki wasu yahudawa ko a je a farmaki wasu muke addinin musulunci musulunci ya ƙara fada da jurisdiction musulunci ya ƙara samun ganima ya ƙara ƙarfi sahabbai su ƙara kurjini a ƙara mallakar dokunan yaƙi a ƙara mallakar bishiyoyin dibine da za a rika ciyar da al'umma ana sayarwa ana sayan makamai da za a ƙara yada addini a kowace shekara ta irin wannan ya faru sau ɗaya ko sau biyu a je abokan da suke munafurci da su a je a ciwo su daji a kamo su a shigo da su madina suna gani amma sun malaya tubu na sannan duk da haka ba sa tuba wala hum yadhakkaruna sannan ba sa faraka inji Allah madaukakin sarki kai lalle qur'ani ya san munafiki sai Allah ya ce ga gaba da rama وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا Allahu akbar صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون Allah ya ce wa idza ma unzila suratun duk sanda aka saukar da wata sura duk sanda aka saukar da wata sura wata sura aka fara karantawa sura ta fara tona asirin munafikai nazara ba'dhum ila ba'd sai kaga suna fatan kallo da juna sai wannan ya hada ido da wancan sai wannan ya hada ido da wancan sai ya yi haka suna communicating amma da me da ido me suke yi wani sako suke kisar wa juna da ido hal ya rakun min ahadin akwai wanda yake kallon ku idan ya duba duba ya rufe aka ba wanda yake ganin ka sun man sarafu sadaf sadaf sai ya zane ciki ya wuri
na'am guda da jikin communication aka da me daga na aka kiliyarin masa hanya sadaf sadaf sadaf sai tashi saboda ƙur'ani yana da ra'ana ta aya abin an kusa ka ga kiran suna ana rama na turu gwandu sai yi wazi da malam bakar giro Allah ya gafarta malam bakar giro Amin.
a wani gari a jihar kebbi na'am ranar mai gida ya wa'azi a kan masu tashi sabbin ƙauyuka wani sun ji addu'a suna su je su karɓo kuɗaɗe irin da al'adu na yan gargajiya da yan bidiya ashe wani malami ya fasata ce ka gama tun daga garin da zai tashi ya tafi har garin kaza ya buga sabbako da rawar da mulamunci kuma gari yake wai addu'a da suna zai ci har aka yi wawa ana wawa goro da alawar lemu ana zubawa ana wawa goro da alawar lemu ana zubawa a jiwo aka wazi a gaba ana yamma na zuru ka ɗau buta ka tafi ka zagaya kafin a gama aka tambaya sai wani malamin shigo tarar tarar wanda shi a bashi lasirika lasirika zai tambaye shi aka ba shi lafiya ya ce akwai wata aya da nake so a ja kuma ba wanda zai ja aya nan sai Allah raba na so don shi ya ja aya kai wazi sai aka fara sanarwa Allah raba ka gama da ara ka taso za ka dawo kana tafiyar ka sai da sai ka ja ana kira sunan irin tafiya a da ramomi ka sa da ramomi a wajen kasa sai a hannu Allah yana da wani bugu dawa haka ai ya jefar da mutane da da gudu ka ci aisha da ramma shi wai ne ci to zo ga lafiya ka ja wa malam ka ja mana wannan ayatu kuma ko malam gire fasara ta to ja ayatu ce ya da zana mana in za a kun fasi kun bi na bayin fata bayin يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين Allah rama ya jawo aya ya ce to malam ga masara malam ga masara ya duka kuma fasara aya ba malam ga mana ce to Allah gafarta malam da ka zo kace wai muna zuwa kauye taron suna har kake maganar nayi asubanci na je gari kaza da za a addu'a rin suna to billahi da ji ba addu'a rin suna ta gani garin ba na san nayi asubanci kan amma wannan mara lafiya da ke zan duba kuma yana samu ana rike suna sai na samu rike suna amma ba shi na asalin abin da kai ne ba kuma ba wa gobe da kaji an yi to wallahi ni iya ba kira gona na tsiba ba Allah ya gama sa wani giro shi wani giro mai dawo ya tafi shi kawai mutane da yake bayarwa irin zai mai dawa yake sa sai ka samu ya tashi tun daga nan ashe shi ya je
Ya ɗauka da shi ake kawai.
su shi za da ana wa'azi wani lokaci zai gaji kamar da kai ake Ƙwarai da gaske.
da kuma da mana kai ake da wa ake da kai ake da mana kai ake abin da ake bukata ka gyara Allah ka ba mu ikon gyara gaba daya Amin ya rabu.
saura aya kwara biyu tallin tal mu kammala wannan surar mu ƙara sa yanzu ko mu bari sai gobe a ƙara sa yanzu waɗanda fiye so a ƙara sa yanzu su daga hannu masu so sai gobe za a ƙara sa su daga hannu a masu na ƙara sa yanzu sun ninne ka masu ƙara sa gobe ana zama jama'a aya ta gaba
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم na'am فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو yayi عليه توكلت وهو رب العرش العظيم Allah ya ce daga rija a kuma rasulun min anfusikum hakika manzo ya zo muku kuma daga cikin kawunan ku manzon ya zo dala wane ne wannan manzon annabi Muhammad dan kala ka to wane shi wane ne wanda Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam shi ne daga rija a kuma rasulun min anfusikum Allah ya ce wannan annabi azizun alaihi ma antum duk abin da zai wahalar da ku abin ya kai wa annabi girma saboda yadda yake kaunan ku ba a taɓa samun wani da ya ƙaunaci al'ummarsa ba wani da ya ƙaunaci wani nasa kamar yadda annabi muhammad abu sufiyan kamiyyar musulunta ya zo ya ga da annabi da sahabbai suke rayuwa abu sufiyan lokacin da musulunta ba ya ce wallahi ba ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kamar yuhibbu ashabu muhammadin muhammada ki ban taɓa ganin wani ɗan adam da ke nuna ƙauna ta gaskiya ga wani ɗan adam ba kamar ya ce ya ce kuma fita a hankali saboda kare ta da shi ya ce ka za hamun da kuma mata daga nan kwakwam na ce wala ce na gani da zai ce ya ce sai na bishi na sa hijabi na nema a'a sai na gaya mata cikin gida ta ce sai na bishi shi bai san ina bishi ko a ya fahimta ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana tafiya yana tafiya yana tafiya bai tsaya ba sai da je magabatar bakiya ko san mene ya sada annabi ta kan dare da je magabatar bakiya yana so ya je yi wa kaburburan da ke cikin bakiya a addu'a kaburburan da ke cikin bakiya a nan a daidai lokacin wanda ke da uwa uwarsa tana gida tana bacci wanda ke da uba ubansa yana gida yana bacci wanda ke da ɗa ɗansa yana yana ana gina ana bacci ga annabi ya hana idansa bacci ya tashi ya ratso daro ya zo makabartar don yi musu addu'a dan Allah da shi da iyayen wani da ke makabartar nan waye suka wannan wani annabi ya fi kaunar su sallah
shi za muka ce ya fi uwa san ɗanta san ɗanta ya fi uba san ɗan shi ya fi ɗan uwa san ɗan uwan shi
gaskiya ne
ta ce annabi ya tsaya ya addu'a ya addu'a ya addu'a can na ga alamu ya kammala nake na jiyo da sauri kada ya gani na riga shi shigo a cikin gida na shiga mayafi na dubu sai ga annabi ya shigo to annabi ya fi da sauri saboda haka nake da na hada da gudu kafin da me kafin da shi saboda haka gari a cikin mayafi a dubbe amma yana an kama ta kuma an kama ta ba an kama ta a ranar aisha ta gane kaunar da manzan Allah sallallahu alaihi ke wa al'ummar shi yasa Allah ce azizun alaihi ma ma alaihi kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan najasa ta zama jikin ka to a sa wuka a kankare ba wankewa za a yi na'am
da annabi ya zo ya yi faranci wajen Allah aka ce a ba sai an sauka kan kare ba a rinka wankewa da ruwa ya wadatar mun samu sauki ko mun samu sauki ba da za mu rinka nala ka dai san kankara da wata shayar da saboda wani ya cikin ta kafin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan mutane cikin su suka yi shirka sai Allah ya ce to a tare da wanda suka yi shirka da wanda ba su yi ba a saukar da gajimare ya zama duhu kowa ba shi takobi a ce ku ta tsara juna sannan za a ɗauke gajimaren duk wanda ya yi shirka sai dai a gaggawa sa a tsara kai shi wanda ba su bi su kuma Allah zai tsare su babu wanda za a taba da annabi ya zo saboda matsayin sa a wajen Allah madaukakin sarki aka ce da yanzu ba haka za a rike na'am yanzu ya za a yi a yi istighfari an gama mun ci albarkacin annabi da kuma mun ci albarkacin shi kafin zuwa nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta mu sai ya rubuta a kofar gidanka haka ake zamanin bani Isra'ila in ba ba ga mutum na mutum da sai ya rubuta a kofar gida malaiku za su rubuta da annabi ya zo ya rufe a rufa kowa kowa aka rufa masa asiri ka saba wa Allah ka fito a girma ma ka ba ta ka ce kai in ji tsoron Allah na ka koma ka tuba ka istighfar ka ce ba zan kara ba Allah ya ce na ya ce maka dama babu wanda ya sani har kauce a nan kafin zuwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in za ka yi ibada masallaci za ka yi da Annabi ya zo sai Allah ya ce kasar duniya gaba ɗaya ko ina ya zama masallaci duk inda sallah ta kama ka kai a wurin mun samu sauki ko mun samu sauki ba a gonar da ba take sallah gaskiya ne
saboda alfarmar wannan annabi a wajen ubangiji kafin zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam idan aka rasa wanda za a rawa ya kare musu ba a taimama da annabi zo ne ma mana sauki wajen ubangiji Allah ce in ba samu ruwa ba mu bi kasa kawai ku taimama don Allah an samu sauki ko ba samu ba samu saboda ba wannan annabi waɗannan fadadoyin annabi ba za ku taɓa cin su a bakin nan ƙara ƙafi ba sai a bakin annabi su zo amma wani da ne ko shi masoyin annabi ne ahadu suna ne ba su annabi eh muhammadawa shi ne shara identity na annabi gaba daya sallallahu alaihi wasallam eh da kaza za ka kira sunan sa in sunan ka adamu adamu wa za ka ce kan baban ka yi sai ka ce adamu idan baban ka ake bukatar kawai a ba da sunan to dan kala kato bai yadda akwai wani mai suna abdullahi da ya haifi annabi ba dan babu suna a qur'ani dan kala bai yadda kala kato bai yadda akwai wata mata mai suna aminatu wacce ta haifi annabi ba bai yadda ba dan babu suna aminatu a qur'ani amma dai yana da irin rinka wayo sai ce ga yi da ta sun kai yayin annabi mutu shi ba shi ne ya annabi ma Allah ya halice shi ba dan babu suna a qur'ani dan kala kato akwai buhun azzali kafin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sallallahu alaihi wa sallam idan aka je aka yi yaƙi aka tara ganima dukiya ga ku cikin talauci ga dukiya kun tara sai Allah ya ce farko ya taɓa kokobo sai a turo wuta ta zuka ƙona dukiyar gaba ɗayan ta a ce to ko kowa da duk kuɗin shi koma gida da Allah za a ci da hannun ko za a ci da azaba da manzo Allah sallallahu alaihi yanzu Allah ya ce a wannan dukiyar sunan ta ganima a raba ta ga abin da za a ci da kuma shi ga abin da za a raba mai idan ka zo da doki ba da yi farjin naka rabo biyu za ka karba da rabonka da rabon dokin ka domin kula da doki ba sauki ne da shi shi yasa Allah ya ce azizun alaihi ma'arif annabi Muhammad shi ya roki Allah duk laifin da zamu yi wa Allah kar a mana kisan kiyashi a mana kurun kus yadda ake wa adawa da samudawa wallahi ba da haka ba misali shi da kato da kai karan da suke wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kai a gidan Najeriya shine azizun alaihi ma'ani harisun alaikum annabi nan duk wani alheri duniya da lahira annabi da yana so muku shi da son annabi ne fidahu abi wa ummi da babu sai da al'umma ta san da zai tafi jahannama amma duk da haka sai da yasa aka ta kawo hanyoyin sauki da taimakon Allah malaiku ne ɗaya ne gefe ɗaya ne gefe na gefen dama mai rubuta lada shine shugaba sai da kada kayan bin lada rasa gane rubuta ba zai tambayi wannan ba dai shine shugaba bai da bukatar tambayi izini daga nan kuma sai ta tara dan goma daga nan sai ta dinka an sai Allah ya ce ba da haka amma idan ka aikata zunubi ba zai sai ya tambaya kai wannan ya aikata zunubi mai gida ya rubuta sai ce jira wani kasa ne ko zai tuba idan ka rufe zuba da kinki to ba za ki wada kai wahala banza ba sai ka rubuta ba Allah ya yi shi idan aka kira ka jira baka tuba ba sai ce to rubuta zunubi amma kwana daya karka yadda ka kara multiply din shi in ka ga mutum a wutar jahannama ya ja guda abin da yawa ya ja guda da yawa shine harisun alaikum Allah ce bil mu'minina ra'ufur rahim mai tausayi ne mai jin kai wannan annabi ga masu imani a baya mun karanta aya Allah ce innahu bihim innahu bihim ra'ufur rahim a nan baya mun karanta Allah ce lalle shi Allah din da kansa ga masu imani ra'ufur rahim ne nan sai Allah ya ce annabi Muhammadu bil mu'minina ra'ufur rahim annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallallahu alaihi wasallam Allah ya fahimta wannan ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan suka juya baya suka yi suka yi wannan sako nasa fa ko da ce hasbi Allah Allah ya ishe hasbi Allah Allah ya ishe kalmar tsaro ta karshe kenan annabi ibrahim lokacin da za a jefa cikin wuta a kona shi shi ma cewa hasbi allah wa ni'mal wakil hasbi allah wa ni'mal wakil wannan wani ga mana wani mai arziki ne kai yassa landa ba ta da lafiya ne wata babba asibiti likitoci suna wanda sun tabbatar mutuwa za ta lokaci kawai ake jira alhaji nan ya jin har mutum sai ya zo ya kare a asibiti kuɗi kawai ke kashewa har tausayin sai ya kama su abin da za su taimake shi shine su mata allura ta mutu ya koma gida ya huta domin abin da za a yi kenan ba za ta rayuwa to kai da allura kuma sai an kawo shi kuma ya yi sani ya amince sai da kawo aka ce akwai wata allura da ake so a yi mata amma kai da allura sai ka sa hannu an so ka sa hannu wasu wasu cikakken bayani ba wace irin allura ce wannan zai ya taba taba cewa in sa hannu ba sai yau sai ta ma ba matsala yana daga sai ce bismillah hasbi allah wa ni'mal wakil sai su gani ce ana yi wa yarin allura sai yarin ta warke abin ya ba su mamaki suka ce wata a taɓa wata adam wannan allura yana yi wasu wata yarinya saboda ne hasbi Allah fa in ta wannan faƙon hasbi Allah faƙon hasbi Allah la ilaha illa hu ba abin mota da gaskiya sai Allah na muka bakale ahlus sunna tauhidi alaihi tawakkaltu gare shi muka dogara ga kuka dogara ba dogara ga kowa kowa sai Allah shi kai ake dogara gare shi shine la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu da koya maka tauhidi bayan faɗi duka manzon annabi sai ba ce kuma ka dogara ga annabi ba sai aka ce ka dogara ba ka dogara ga Allah yanzu nan an shiga babin tauhidi Allah kadai ke da hakkin nan wannan jurisdiction na ubangiji ne exclusive jurisdiction of Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa rabbul arshi azim shine ubangijin al'arshi mai girma duk halittun ubangiji ba kama al'arshi da za ka ɗauki duniyar nan ka jefa a sama ta dai kamar ka ɗauki taro ka jefa a daji an ce ka nemo inda ta faɗa yake yasa ne haka in ka ɗauki duniya ta dai ka jefa a teku har ta bakwai da sama bakwai da ƙasa bakwai ka kwashe su gaba ɗaya kawa ta al'arshi an ce ka je ka nemo inda suka fara gane inda suka faɗa ba saboda girman al'arshi ba bai kashi har girman ta na al'arshi kawai Allah ce al'arshi ta Allah ce ba ka iya gane wani Allah ba ka iya gane wani ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka zo darasin ahadus sunna su za su karanta da kai wannan to dan kada ka to kai ta darasi ya kai mu karshe gobe za mu shiga sabuwar sura ko sannan mu kare wannan kada ka to kura sannan kare mace da sabuwar dauraya sai a kara daurewa insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله Amin.